نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don karanta littafin mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alayhi آمين bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai آمين ya ba mu ikon fassarawa daidai Amin.
ya ba mu ikon aikata daidai آمين muna addu'a da Allahumma ballighna ramadan آمين Allahumma ballighna ramadan bil iman آمين Allahumma ballighna ramadan bil iman آمين muna kara kaskanta da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni Allah ya ba mu ikon koyi da shi آمين
dukkan abin da ke cikin littafin na hali ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta آمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah muna bakwai ko نعم
Ah, bakwai ga watan sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala daren nawa ga wata ne Ah, mai yiwa ya zama dare ne na takwas ga wannan sha'aban insha Allah ta'ala نعم a mun tsaya a cikin babi na hamsin da nawa muna cikin babi na hamsin da biyar shine babu ma ja'a fi mirasi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a muna fata yin mukammala babi din mu shiga babi na gaba shine babu ma ja'a fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil manam نعم Allah ta'ala ya samu wani lafiya اللهم
wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya sa ta'ala wa barakatu kalmar ta'ala a cikin sallama abinda malamai suka fada ba a samu hadisi da ya zo da ita ba ingantacce abinda ya tabbata shi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko ka ce assalamu alaikum lada goma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi lada ashirin ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu lada talatin amma kalmar ta kalmar ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wannan a ce wa barakatu wannan bai tabbata ba a sunna a cikin magana mafi inganci yawanci sabo ne wani kuma da ce to me ne in kara wani sai mu ce me ne in kari a cikin qur'ani dukkan abu na shari'a qur'ani ko sunna tauqifi ne yadda aka ba ka haka ake so ka faɗe shi idan ka ƙara fiyayyen halitta sallallahu alaihi bai faɗa ba kai sai ka ƙara to ka masa gyara ne komai tambayar da aka tun da shi bai yi ba sai kai kai shin kwaskwari ma kai abin da ya ko kuma ya kuskure ne ka gyara ko kuma shi din ne da iya yi ban Allah kamar da bake sa ka ƙara ne so zaman lafiyar musulmi shi ne duk abin da ya zo a cikin nassi ka yadda yake a haddace ka kiyaye shi ya gwargwadon yadda za ka iya kafa da shi haka na mafu tsaye ya ce allah ya kara wa malin lafiya da tsawon kwana mai amfani amin ya fi ya fi Allah ya jika mahaifan malam da sauran dukkan musulmi amin ya fi ya fi Allah ya gafarta malam don Allah a taimaka min da addu'a Allah ya cikar miki na da ya rasu kwanan nan so mace ce ke nan daga bakunan mu kuma su albarka sana don Allah a yi mun karin bayani game da yadda ake yin takaba yadda ya zo shi a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gode Allah ya saka wa malam da alheri amin ya kai ya kayo muna farawa da yi miki ta'aziyya da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara liman yajibu wannan shi ne abin da ya tabbata a sunan aka yi wa mutum rasuwa ana masa ta'aziyya a lokacin ta'aziyya sai a ce inna lillahi ma akhar na Allah ne abin da ya dauka ko miji ne ko iyalin mai ɗauka ko ɗa ne ko ya ne ko uwa ne ko uba ne ko wa ne ko kani ne ko amini ne ko malaminka ne ko almajirinka ne ko waye Allah ya ɗauka daman nasa ne wa lahu ma a'ata wa fi riwayatin wa lahu ma abuha abun da ya bari bai ɗauka ba shi ma nasa ne so da mu ma da muke bayan ƙasar nan da muke duniya fa na Allah ne waɗanda suka tafi ma na Allah ne kuma kowa a wurin Allah akwai ajalin da aka sa masa idan lokaci ya yi babu dabara sai an tafi asibiti ba zai hana mutuwa ba shi ma likitan yana rasuwa sai a ce a azaman lafi a jiranku allah ya girmama ranarku wa ahsana azaaku ya kuma kyautata ta'aziyyarku kuma wa gafara limayyitikum allah ya gafarta wa mamacinku allah ya yafe masa to muna wannan ta'aziyya zuwa gare ki da cewa allah ta'ala ya gafarta masa allah ya ji kansa na biyu magana akan ladubba na ta'azina ta kaba ko a ce ta kaba ko kuma a ce iddar rasuwa saboda a musulunci da zaman bayan shikan aure da rasuwa duka idda ne wannan iddatul talaq wannan iddatul wafat wato wannan idda na shika wannan kuma idda na rasuwa a ka'ida na sunna ana yin sa ne a mafiya yawan mata wata hudu da kwana goma kamar da Allah ta'ala ya faɗa da ya ce wallazi da yuta wa kauna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara anan wurin sai ce arba'ata ashhurin wata guda hudu wa ashara da kuma kwana nawa kwana goma wata hudu da kwana goma zai zama wani sura zai zama suratul baqara aya ta nawa ta 234 to a ka'ida zaki wata hudu da kwana goma ne amma akwai mace da ake togewa wace ke nan wace ke ake togewa mace mai ciki mai dalilin toge ta to wace aya ce da toge ta ce kuma bayan ko hadisun wa ulatun ahmali ajaluhunna ayyaba an hamlahunna wannan wani sura suratul talaq aya ta nawa wani dan gutsiran aya ta hudu ba dukkan ta ba saboda farkon ta wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtu fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yakin wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna wani bangaren aya ta hudu ne sai Allah ya ce mata masu ciki ajalinsu shi ne su sauke su sauke abin da ke cikinsu shi ne ko ta ɓangaren haihuwa ko kuma ta ɓangaren yin ɓari ko ta ɓangaren ya fito babu rai ko kuma ta ɓangaren a yi aiki a cire shi ke sa ya zama ayyar ba ana kan da kunna matuƙar abin da ke cikin an sauke shi ya fita ko mace ta kammala ta gabarta ko shikan aure ne in shikan aure ne ta kammala kaddara mijin ya sake ka da sati sai ta haihu shi kenan ta gama idda mijinta ya rasu da sati daya sai ta haihu ta gama ta gaba saboda matukar abin da ke cikin nan ya fito shi kenan an kammala ta gaba insha Allah ta'ala so da haka sharadi na farko kenan sai ki duba kanki in kina da juna biyu to sai an sauke shi idan ba ki da juna biyu wata hudu da kwana goma mafu na'am sai baya ga wannan akwai ladubba na ta gaba muhimmai wanda sun zo a cikin littafin al-mughni na ibnu qudama rahmatullahi alaihi mujalladi na kullu namba na 180 akwai hadisi kuma muttafaqun alaihi wanda imam bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadisi na 4923 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mata riwaya na ummu atiya radiyallahu anha take cewa an hana mu da kada mu yi wa mamaci yin idda fiye da kwana uku sai dai in mai gida ne idan mai gida ne sai a yi wata hudu da kwana goma a ciki sai a karantar da wasu daga cikin ladubba na ne na idda ta kaba ga matar da mijin ta yi rasu daga ciki na farko shine luzumul bait shine zama a gida ya tabbata a sunna cewa matar da mijin ta yi rasu ba a so ta yawaita yawo sai ta zauna a gida shi yasa ko da a wurin aiki ne ka'ida ne matan da suka rasa maza a riga ba su hutu da za su zauna su yi idda tukunna saboda luzumul bai adamul khuruj muhim jiddan rashin fita a lokacin ta gaba muhimmin al'amari ne a zauna a gida ba a fita illa da zarura sai dai akwai zarura shi ke sa mace ta fita amma in ba zarura ba ba a bukatar mace ta fita gidanta sai ta zauna a gida ta yi wannan idda da a yanzu akwai kuruj kala biyu ne ba akwai alkurujin hakiki akwai alkuruj al-ma'anawi na'am kuruj hakiki shine ke sanya hijabin da ke fita a gida amma ma'anawi shine mutum ya zauna a gida bai fita ba amma duk abin da aka rubuta a facebook sai yayi comment duk abin da aka yi a twitter sai yayi comment ko yayi sharing ko yayi liking duk kacaje da ke cikin whatsapp sai ya bude shi ma sai an ji ta bakinsa to kaga wannan shi ma fita ne ban ma wani lokaci fita ta social media din hatsarin da yafi fita na zahiri in fita na zahiri ne mai zuwa da kika je gaban su ka gana mutum hudu ne ko biyar ko shida ko bakwai amma abin da kika rubuta a wancan yanar gizo a wannan kafofin sadarwa ne yawa mutum dubu goma gani ko ashirin ko talatin za ka adadin jama'ar da aka hana ki mu'amala da su don rasuwa don idan kina shiga cikin waɗannan kafofin sadarwa to kina ninkin ba ninkin waɗanda kike gama da su a zahiri ne so wajibi ne mata su kiyaye a lokacin da aka ce karɓo fita to wanda fitan yadda ya zama sai da zarura to ko da za mu yi wani abu da ya shafi kafofin sadarwa ya zama abu ne na darura wanda baya da lafiya mai addu'a na ba asa biki tsaburu insha Allah Allah ya baki lafiya ko Allah ya baka lafiya a wani an masa rasuwa to Allah ya ji kan mamaci ya zama abu ne na dole amma ba a yi ɗan musu da ke a kai ba a yi ɗan musu da ke da wanda ya faɗo daga tsaya ɗin da na jirgi ya ci ciwo ko bai ci ciwo ba a ani wallahi bai ciwo a a wallahi ya ci ciwo ai da kaza yake har ki daina magana da kawai saboda kina musu shugaban wata ƙasa fato yana shiga jirgi ya ci ciwo ko bai ci ciwo ba har a daina magana da shi to dole mu kiyaye yanzu sai mutum ya ce ya zauna a gida amma duk abin da aka rubuta sai ya yi kwamenti to baka zauna a gida ba ai gara ka fito kai yawon ya fi sauki adadin jama'ar da kake mu'amala da su a zahiri ya fi karanci akan wancan na'am da haka akwai adabul furus na biyu kuma akwai adamul lubus da siyab at-tayyiba aw al-jamila rashin sanya kaya masu kyau idan mace tana halin takaba ba a so ta kura yin ado son samu an bi so a rika sa kayan da bai da yawan ado a jikinsa kuma kayan da rininsa bai yawa ba in za a sa kaya wanda kawai kala ɗaya ne gaman fari babu laifi in har akwai rini din to kada rinin yayi yawa kada ki sa kaya wanda rini tanki kala kala wajen guda goma ne ko ashirin a cikinsa wannan iya cikin abin da aka hana kura a daka ya zama kin ɗauko kaya na isa kin saka da gwalagwale a lokacin ta gaba ba daidai ba ne na uku kuma shari'a ta hana sanya kwalli a ido mai ta gaba ba a so da sanya kwalli sai da kin kwallin na magani ne da ido yake ciwo amma matukar ba na magani bane ba a sanya kwalli lokacin ta gaba mafu tsaye na hudu ba a sanya turare sai dai wannan hadisi na ummu atiyya rahmatullahi alaihi imam al-bukhari na 4923 yace an musu saukin sanya turare bayan sun kammala al'ada nasu bayan sun kammala larura na mata sun samu tsarki a wannan hali suna iya sanya turare don ɗauke abin da suke ga ake iya ji daga jikinsu wanda bai dace a ji shi ba to anan shi ne aka yi sauki mako na biyar iya daga cikin shi da ce ba ba sa kai gawa makabarta ummu abiya ta ce an hana mu kai gawa makabarta suna ka mai ta gaba ba a so ta fita don kai gawa makabarta to kaga wanda aka hana kai gawa makabarta kenan ainihin babu aula da kuma kada ka je yawo abin da aka bata ikon fita shi ne na jarura kamar zuwa asibiti wanda dole sai ta je ta ga likita ko kuma an ɗauki auna jininta ko abin da ya kamata haka ko kuma wani abu da ya shafi haƙƙin rasuwa da za ta je kotu ta sanya hannu ko ta rubuta wani abu irin waɗannan ababe da ke da alaƙa da dole ana iya yi hatta inda ta kai rasuwan a nan ake so ta zauna saboda hadisi ya ce wan kusi fi bai take hatta ya bulugal kitabu ajala ke zauna a gidanki har sai lokacin ajali gida yayi idan gida akwai karancin aminci ko kuma babu namiji da zai kula da ita ko babu abincin da za a rike sai ta kaba to ya halatta ta bar wurin ta koma wani wuri amma in dai komai da take bukata akwai a wurin babu wata matsala to zaman ta a wurin shi yake mafu tsayi waɗanda suna irin ababe da ake so mai kafa ta gaba ta kiyaye Allah ta'ala ya gafarta masa ya cikarsa sai mu dakata a nan saboda ina sha'awar gabanin azumi mu kammala littafin da insha Allah insha Allah kuma inda akwai nisan kwana bayan Ramadana sai a duba wanda darasi za a yi insha Allah amin wannan littafi kuke ga ya dace a saka bayan wannan na to na ji biyu da ya ce sahihul bukhari da ya ce rijal wa nisa haula rasul na نعم كتاب يسير الوصول في سيرة الرسول اوكي الوصول في سيرة الرسول رياض الصالحين.
سيمي وني اتي رياض الصالحين اقول سيمي
شرح السنة آداب الزفاف أو ذاك بيار سيوا سيوا نعم. الأدب المفرد شجاع سيمي ها؟ sharhu sunna bakwai sai wanne al-minhaj takwas al-shifa tara hmm littafi na sirar
na'am sifatu salatin nabi من كأنك تراها من التكبير إلى التسليم سيبي عمدة الأحكام كتاب العلم نوى لابن الشيخ العلم كده shi ya raguwa faɗin nasa? i hope dai kuna da dalilai ba kawai canka ake ba eh? kowane ya kamar akwai dalili na da su za ku iya bani? yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 98 a babi na hamsin da biyar a littafinmu na shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam wato a shama'il al-muhammadiyya ina da zan saura hadisai da wuce biyu ko uku ba a babi insha Allah ta'ala sai mu kammala su idan ya yi ga babi na gaba ko daidai ina za mu tashi
حدثنا الحسن بن علي
نعم حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انس عن الزهري عن مالك بن اوس بن حدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحه وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تمناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة wannan hadisi ya zo a cikin aljami a sahih na imam bukhari rahmatullahi alai hadisi na 394 cewa al-hasan bin ali al-khallal ya ba mu labari qala yace haddathana bishr bin umar bishr bin umar ya ba mu labari qala yace sami'tu naji malik bin anas wato malik bin anas shine wa shine imamu daril hijra imamu malik shine malik bin anas burman ibn abi amir shi ne muftin madina mafhum na'am tayyib an zuhuri daga az-zuhuri shine wa muhammad bin muslim bin ubaydillah bin abdullah bin shihab az-zuhuri shi muhammad bin muslim bin ubaydillah bin abdullah bin shihab az-zuhuri an malik bin aus bin al-hadasan daga malik bin aus قال يتي دخلت على عمر malik na auk ya ce na shiga wajen umar da khalfu ala umar shi umar a wurin kisira ana sa masa ne fataha ne ba zai dauki jarri ba zai ce ala umar marartu bi umar ra'aitu umar ja'a umar so zaka dukkan tafiyir nasa a sarab yana daukan fataha ne da me da dhamma amma baya daukan kisira mafhum to zaka ka wurin kisra sai a safa da shi sai yace dakhaltu ala umara mafhum tayyib fa dakhala alayhi abdurrahman bin awf sai abdurrahman bin awf radiyallahu anhu ya shigo gare shi shi kuma yana cikin yan aljanna wa talha da talha ibn ubaidillah shi ma iya cikin yan aljanna wa sa'ad da sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yana cikin shi ma al-ashara al-mubashshar bil janna waɗanda uku suka shigo kaga ke a cikin sahabban ma manya-manya ne in a cikin sahabban aka ce akwai vip so waɗannan su ne wanda su ne guda goma nassi daga bakin da bai faɗan zuke ta malle ya ce kuyan aljanna ne allah ya ce a gaya mu don sahabbai daraja-daraja ne a fara da abubakar siddiq radiyallahu an a zo al-khulafa al-arba'a a tafi al-ashara al-mubashsharuna bil janna haka ake a tafi zuwa ga alu badar ifalu ma shi ko farin ka daga farko da haka ake daukar su mataki mataki wanda sai ka samu kowanne aka yi da ciki Allah ta'ala ya samu adalcin su amin bayan waɗannan uku sun shigo wajen Umar abdurrahman bin awu talha bin abi ubaydillah sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu sai waja ali wal abbas sai ali bin abi talib yazo shi ma na cikin al-ashara al-mubashshar bil janna wal abbas al abbas ma sai shigo wadannan yan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwansa da jini yahtasiman suna kace na cewa to suna jayayya akan wata matsala ta addini don fahimtar gaskiya ba kawai kusuma na jin daɗi ba faƙala da ƙunƙuma da suka zo suka kawo complaint suna kawo shakwa ga sabari da ke tsakanin aliyu da abi talib radiyallahu anhu da al'abba a kan cewa kistar shi ne cewa bayan fiye ya halitta ya rasu kuma da muka karanta a babin nan cikin abin da ya bari akwai ƙasa da khaibar mafu akwai kumusi da ya bari da ya ce a riƙa yin a mai da shi kamar a matsayin endowment wato kamar wakafi kamar ongoing charity sadaka da ke gudana amma a cikin abin da ake samu a wani ana iya ciyar da iyalansa da kuma waɗanda za su shugabanci musulmai bayansa to lokacin abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ya rike wannan sadaka yake ciyar da iyalan da kuma taimaka waɗanda ya dace a taimaka a ciki zamanin umar bin al-khattab radiyallahu anhu an yi futu da yawa ya bude kasashe da dama da musulunci yayi nasara aiki sai wasa yawa sai dauki wannan amana din sai ce wa ali ibn abi talib da al-abbas radiyallahu anhu ma ku ne yan uwan fiyayyen halitta na jini zaka barin ba ku wannan amana din dan abin da ke fitowa a ciki ku rika shawari da juna kuna ciyar da ummahatul mu'minin na'am mafhum na'am tsaye sai suka abinci to bayan lokaci sai suka ce a sun haka ne a raba ma gida biyu mana kai ka rike rabi ni rike rabi sai suka fara jayayya a kai akan sai an raba biyu kawai kowa ya rike nasa to sai suka ga wajen umar kuma su fasa ba zai Allah kuma akan sai a raba umar kuma sai bai mai ta gaba tun da dama abin nan an bar shi a dunkule kuma dama ka'ida abu na wakafi ko kumusi ana so a bar shi ne a halin da yake musamman akwai wasiyar haka a kai ba a sarrafa sai abin da ya zama dole mafu na fayyar faƙaɗa da umar sai umar ya tambayi sahabban da suka fara shigowa su a saman wani au za ta kuma bai da nasa a nuna biyuwar fasu an shi dukun billa ina roƙonku da don allah ina neman ku shaida don allah ina roƙonku don allah allazi wanda bi izini da izininsa da ikonsa da mulkinsa da ƙarfinsa ta komu sama wa arzu wannan sammai da ke sama suka tsaya babu wafa tare da su wannan kasar ta tsaya ba ta tufar da ba da izinin Allah ne wannan saman da take saman munna ai kai ka san ba izinin Allah ba ba yadda za a yi ka tsaya saboda mai duk yawon ka a duniya ba inda ka je ka gani ba faya rike sama babu inda ka je ka gani babu inda ka gani ba faya rike sama duk yawon mutum a duniya amma ina aka taɓa yin rumfa ta tsaya babu gaba a cikin ta dole da biyu ko a rike ta daga ƙasa ya yi sama ko kuma daga sama a daure ta amma wannan duk girman saman nan da kake gani duk yawon a duniya ka zauna afirka ka tafi asiya ka zo ka tafi europe ka zo ka tafi amerika ta kudu ka tafi amurka ta yamma ta arewa babu inda za ka zaga abin da ga wani abu ya rike sama saboda mai da izinin allah ta zai kuma inda wani abu zai faru ce da sauko sai ta sauko don ita ma baiwar allah ne ita wannan kasar da ta mara gata muke zaune a kanta ai izinin allah ne in ba haka wani sai ta juya da sai ta juya haka kifar da mutane ko wani bangare tafi da kai wuf ka fito a unguwar ku kana can maybe gwanin ban kai wuf sai a juya da wani bangare kawai sai da kanka a can bayan garin china a wani allah ne sauki ne a cikin sakandina za a canka a can ka juya kai hausa ba ne kai turanci ba mai tsara na matsawar kungi kungi hada amma izinin allah ne sai tsaye da ita a nan muke noma mu ci abinci a nan muke kiwon dabbobin mu har ma a fafa ta a gina dakuna da gidaje a shiga a fafa ta a shiga masallaci ya duk gajen aka ba sai umar kan da su ina roƙon da wanda da izinin sa sammai da kasai suka tsaya shine Allah a ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana shin kun sani cewa manzon Allah tsira da ni sabbata gare shi ya ce la muna mu annabawa da manzanni ba a gadan mu ma tarabnahu sadaqa duk abin da muka bari a baya sadaka ne amma ba za a ci gadon ta ba qalu sai su ukun nan da Abdurrahman bin Auf da Talha bin Ubaydillah da Sa'ad bin Abi Waqqas suka ce Allahumma na'am eh haka ne mun sani Allah shaida ne mun san gayyan halitta ya fara haka sai ya nuna wa al-Abbas da Ali ta to me yasa abin da aka ce sadaka ne wakafi ne kuma za a zo a raba shi kenan sai suka sallama saboda mai hujja ake nema kawai aka samu hujja mai karfi to insha Allah ta'ala su sahabbai ba a tsayawa kuma cewa kace nace a ai kaza a ai ba kaza ba sahabbai ba sa wani wannan mu aka bari da jidali amma su idan hujja ta bayyana shi kenan kowa bakin sa alaikum mafhum na'am tayyib wanda ke ƙara tabbatar mana cewa annabawa ba a cin gado su abinda suka bari a baya kawai a matsayin sadaka ne ake amma iyalansu ba a raba musu gado in kuma wani abu ne da ke bada abinci ya halatta a ci abincin amma ba za a raba dukiyar gado mafu tsaye حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن آسم بن بهدلة عن رز بن أبي عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بديلا وقال وأشك في الأبد والأمة wannan hadisi yana cikin tahqiq na shama'ilun nabi da tarfis na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayh ya zo a cikin tarfis hadisi da 342 cewa hadisi ne ingantacce daga Muhammad bin Bashar ana mata kirari da bunda قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي لك عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان لك سفيان بن سعيد الثوري لك آسم بن بهدلة daga Riz ibn Ubay daga Aisha bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha dattijuwa kuma yar gidan dattijan arziki ko qalat tace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi bai bar mai ba dinaran bai bar dinar ba wala dirhaman kuma bai bar dirhami ba wato bai bar zinare da azurfa ba shi da ya rasu babu wani akawun na banki da za a ja ɗebo dukiya a raba a gidansa ba da wani asusu da ya bar kuɗi da za a fasa a buɗe babu wata adaka da ya kara duk wannan bai ajiye ba wala shatar ko ga akwai abu musamu ba wala badiran haka kuma babu ma ragumi da aka samu ko ragumi ba a samu ba a gidan kare ya ce wa shukku ina kokon ya ce ma fil abdi wal ama ba a bar koda bawa ko baiwa ba haka yi da su waɗanda abuwan duk ba a bari a gidansa ba kuma shi fa a wurin allah ya kowa gata shi yasa mallakar duniya bai nuna cewa allah yana son mutum fiye da saura abin da ke bayyana cewa allah yana son wani a cikinmu shine wannan din ya yi fitinkan wajen imani in aka ga mutum da alamar imani ko shine alamar allah yana son sa amma annabi sun suke cewa ita duniya Allah yana ba wa wanda yake so da wanda baya za ka ga mai imani Allah ya azurta shi da kuɗi za ka ga mara imani ba da kuɗin za ka ga mai imani da mulki za ka ga mara imani da mulki duk wani abu na ni'imar duniya Allah yana iya ba wa mai imani da mara imani abin da ya ware masu imani da shi su kadai shine na'am shine imani wanda yake kare tabbatar mana da kissa ta Abu Hurairah radiyallahu anhu da ya zo samu sahabbai a kasuwar Madina na ta kasuwanci ya ce musu kuke tare nan ba ku san me ke faruwa ba breaking news kowa ya shiru ya ce me ke faruwa ga dan ya ce ga masallaci can an taru ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi kowa sai ya ce dan jira mun shago ani ma zan je sai aka yi ta gaggawa suka zo masallaci ba su ga wani dukiya da wasu bukuna ko wata ko an ajiye wani kwantaina da dukiya ba suka yi dan kuskusun su kuwa ya shi kawai ya koma shi kuma iya gidansu a kasuwa suka dawo suka ce mun faje ba mu ga ana raba duka da manzon Allah din ba sai ce me yau kaga ake suka ce mun ga wasu mutane yi sallo wasu ya fara ulal qur'an wasu ya tazakarun kawai mun ga wasu suna sallah wasu na karatun qur'ani wasu kuma suna nan ana karantar da su hadisai da sauransu ya ce ta shi ne gadon annabi wannan shi ne asalin gadon annabi su a ƙa'ida a yanzu zaman nan da muka yi ana raba gado ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zaman da muka yi kenan ana raba gadon sa ne wannan hadisai da muke koya da ayoyin qur'ani da ta hanyarsa dukkan suka zo gare mu wannan fa idan muna koyon su shine mun shiga cikin magada annabawa shine muna gadan annabawa in dai ka bar wajen koyon karatun addini to ka tafi wata harka ce take jidadi amma in dai gadon annabi ne to wallahi yana cikin karatun addini kuma yanzu zaman da muke anan muna cikin mai riyadul janna duk inda kuke zaune ake karantar da shari'a addini annabi yace cikin dausayin aljanna kuke zaune Allah a cikin dausayin aljanna muke zama so da aka biyayyen halitta bai bar dukiya a duniya ba abin da ya karantar shi ne addini kuma shi ne ya ɗora iyalansa a kan addini ɗin shi sa za a gana da aisha radiyallahu anha ba da a ce maka tana da kuɗin kaza amma sai a ce maka karuwai ko hadisai kaza ta san tibbun nabawi a tibbun nabawi ta san shi na hakika wato ta san prophetic medicine iyaka waɗannan su ne irin abin da ya karantar da ita haka kuma sauran iyalansa ba a hana ka karantar da 'ya'yanka gogewa a duniya ba amma wallahi duk wata ni'imar duniya in babu lafiya a cikin ta an yi asara duk wata ni'imar duniya in dai babu Allah a cikin ta to akwai asara a cikin ta kowace ni'ima ce kuma duk yadda musulmi yake son addini in dai bai karatun addini bai zuwa majalisar addini sai kaga ya yi ƙoƙarin taimakon addinin masu yi rusa addinin mai sani ba shi kansa barna yake wa addinin amma wallahi zuciyarsa mai kyau ne shi tunani yana yi wa addini gata ne amma bai sani ba addinin yake rusa ko yasa duk yadda muke a rayuwa kar mu rabu da karatun addini duk karancin lokaci mu nemi lokaci mu san Allah ya yi rabu bota masa mu san sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu ga yaya za a yi mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da su duk karancin lokaci sun yi wannan cewa aiki ya mun yawa harkar kasuwa ta yawa tafiye da yayi yawa a abinci ya yawa wallahi alazim a wurin Allah wannan ba abinci ne bane don halittar da Allah ya mana dan mu bauta masa ne kashin bayan bautar Allah subhanahu wa ta'ala shine karatun addini in babu karatun addinin bautar Allah baya iya yiwa ke sa babu da wani uzuri na yin karatu dole ne sai mun yi shi sai mun san Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne akan mu mafu Na'am.
tsaye Allah ta'ala ya sa mu dace ba ga kai ya halitta ya bar duniya babu abin da ya bari na dukiya sai dan wancan abin da muka fara don haka shi ba attajiri bane ba miloniya bane ba miloniya bane abin da ya sani shine qalan lahu qala rasulullah su da abin da zai kare daga duniya kowa kuma babu wata ni'ima a duniya da ta kai wannan a san addini kuma a kwatanta aiki da addinin ita ce kololuwan ni'ima mafhum Na'am.
tayyib babu ma jaa fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil manam babi da yazo a cikin ganin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a mafarki zaka tafi din ne eh nan zaka tafi manzon ga ci aka kawo barin dan taba Allah ya saka da ke bari kuna gani ko zan zama balare da kiran din maka da murya ko Allah ya saka da ke na gode sosai sosai da zaki za ka taba ustaz kai ba ka taba ba kan da so kai na da yawa tun da ba zai zaga ba kai barin ba kana sha yawa ustaz biyo ta kanka abin yake sai ka mun addu'a yawa kuma kuma muka gaban kan ji ka dan makara murya kana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi babu ma jaa fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil manam Na'am.
babi da yazo akan ganin manzon Allah zira da aminci sabbata a gare shi a cikin me a cikin bacci ko mafarki Na'am.
kalmar ru'ya kalmar ru'ya asalinta tana daukan ma'anan gani ido da ido a farke tana kuma daukan gani a cikin mafarki amma a mafiya yawan nassosi ta fi zuwa da ganin mafarki Na'am.
kana iya cewa kusan ta zo kashi 97 cikin 100 a kan ganin mafarki ne ruya amma kuma tana ɗaukar gani ido da ido don ya kora gani na zahiri ba na farko shi zai ce fit mana a cikin babi da wannan shi ne babi na 56 so da aka kaga ruya mafi yawa ta fi zuwa akan mafarki ne a ƙorani a kunda zai bani misali
Ni a wakil manami.
ruya nake nema ok wannan da ka kawo inni a rafin manani an ni asbahuka fanzur ma za ta ra in ba ita ba no aya in tambaya to wanda ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda ko wannan ya zama suratul yusuf aya ta nawa aya ta biyar wannan misali ne sai kuma akwai dan uwa da ya kawo wata aya bismillah wata aya قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا زي zama wannan sura kenan surati yusuf haka ne aya ta daure rawa wa rafa abawaihi ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha wannan zai zama aya ta 100 kenan
Allah ya kara lafiya.
waɗannan misalai guda biyu sun yi akan ru'ya kaga na farko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika Na'am.
fa yakidu laka kaida aya ta hudu a bayan wannan gabanin ita da yace iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban na'am والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين na'am da yawan nan mafarki din ya ga taurari da kaza suna ba su jada guda goma sha daya a ta biyar sai ya gaya baban sai ce ya bunayya la ta ususuru iyaka Mm.
kar ka ba da kissar labarin mafarkinka a kan yan uwanka don za su maka hasada za su maka kai a garin da ce rubu ya fika la ta ususu ya ce kar ka ba su labari mafu na'am tsayi kuma yana ƙara ƙarfafa aya da ya kawo mana ɗin warafa a abawai ala arshi wa karu na sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn Na'am.
wa ja'a bikum min al-madin min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim na'am wannan aya ta ɗari kaga sai ce ne ya abati haza ta'awilu ruya ya wannan shine fassarar abin da na gani na mafarki na'am kaga shi ma muhallin shahid ne Na'am.
so kamar ruya kamar da na faɗa ta fi ɗaukar ma'anar mafarki amma in ana so a tabbatar da a mafarki din ne ana ƙara da filmana na'am yana iya zuwa da kalmar me da kamar yadda zuwa yake ma ja a fi ru'yati rasulillah filmana to aka ce filma na ko ba a ce rubuya ba to ya dauki me ya dauki mafarki ne na ce na gani a mafarki filma na na'am wannan akwai aya akwai na filma na
cikin suratul safat suratu safat wata aya
ya bunayya dunya dari da na aya ta dari da biyu da za ka ba ku khairar haka ne wannan ya samu daidai kwarai wacce ce ayar ku ولما بلغ معه السعي قال يا بني na'am إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى نعم.
قال يا أبت افعل ما تؤمر na'am فتجدني إن شاء الله من الصابرين Allahu akbar cikin safar ayat da biyu kaga a nan lokacin da annabi Isma'il ya kai karfi shine walan ma balaga ma ahsaya ya kai karfi inda za a je shi ko ina ya je in noma ne zai iya yi in hidima ce ta gida zai yi sai baban sai gani inni ara fil manami na gani a cikin mafarki na kaga fil manam anni abbauka da cewa zan yanka ka kawai Allah ya ce in yanka ka fanzur ma za ta ra sai ka duba ka ga ya za a yi mai shawarin ka ba yanzu ba bayan ka ba a ce baban ka yace ya gani an ce maka bulala dubu goma ai za a samu matsala shi yanka shi aka yi ce a yi sai ce ne ya abarci alma tukuma ya kai babana ka aikata maɗin nan tufidul istigraq idan kuli-kuli Allah ya ce ka yi da ni ka yi Allahu akbar kuma za ka same ni ne hakuri da duk abin da Allah yake kai da ne babu matsala saboda mafarkin annaba gaskiya ne in suka gani an ce su yanka ƴaƴan dole su amma kai yanzu an ka gani a mafarki kai kaɗan ka za ka yanka ba haka bane mafarkin da ba haka ba don lokaci ma kawai daɗi ne da bacci na'am ta gaji ko kuma abincin da kake gabanin kwanta na'am irin wannan ne saboda yawanci a mafarkin mu akwai mai ma'ana wani lokaci akwai sauki burutu na'am
haka wanda ba zai zauna wani iya mafarkin waya na ɗasa sarkin manta ana hawa dokuna ana ta yawo kuma a bakin kantin kwari kuma wai- wai naɗin sarauta ya zama sarkin maka a bakin kantin kwari ake a gane kuma yana ta murna wai da ta rajiya ya zama sarkin maka yanzu a gane wai sai farka sai ga abba ta sai ga kuma duk gidan kowa ya gagara gane kansa in dai magana da gidan zan tabbata ne kan waya ka sai yana da kireti maka ya zama sarkin maka aba aba ustaz haka kai ka zama sarkin maka ka fara da ɗan ƙarami mana tukunna Na'am.
ko ka zama wani ɗan dagaci haka ko wani ɗan mai anguwa haka ko na wani ba don haka daga ɗan ka girma na to ka ɗebo sarkin mata to yawanci a mafarkin ya akwai kacariya lokaci tunanin abu kake in yana sai kai mafarkinsa amma su annabawa na baya yiwa su in suka ga abu a mafarki ko wahayi na'am kai tsaye wahayi shi yasa zai yanka ɗansa mun kammala bayanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babi daidai akalla babi guda hamsin da hudu a babi na hamsin da biyar muka yi magana akan rasuwarsa da abin da ya bari a baya na gado wannan wayan wake wannan wallahi ina jin kashi
muna fa masallaci ne na'am to wannan babi kuma zai mana bayanin in ka gan shi a mafarki saboda ganinsa a mafarki din muhimmin al'amari ne na'am
muhimmin al'amari ne me yasa aka faɗi haka saboda shi mafarki idan ya zama mai kyau ne wani bangare ne na annabta wani bangare ne na annabta Allah subhanahu wata'ala yake nuna wa salihan bayi a cikin mafarkinsu na'am shi sa akwai hadisi da yake cewa ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah na'am a hadisi na 1672 a bukhari cewa shi mafarki mai kyau kashi daya cikin kasussuka 46 ne na annabta wato mafarki mai kyau kamar a raba annabta gida 46 ne sai a dauki daya ciki to na mafarki haka yake ko kai ka gani ko ni na gani ko shi ya gani ko ta gani ko suka gani in dai mafarki salihi ne to kashi dai cikin 46 annabta ne shi sa mafarki mai kyau babban al'amari ne kuma idan malamai suka ce in mutum yana so rika yin mafarki mai kyau na gaskiya ya yi suka ce na farko ya zama a labaransa gaskiya yake na'am duk mai tsananin gaskiya a tsari na magana a duniya to yana da wahala ya yi mafarkin karya percentage ɗin karyar mutum shine percentage ɗin mafarkinsa na karya na'am
idan 50% din maganar sa zuki ta mallare to rabin mafarkin sa duka yana ne da bakaura yayi mafarkin ya zama sarkin makka gobe yayi mafarkin ya zama shi ne shugaban yan kasuwar najeriya jibi ya mafarkin a gashi na ya zo london yana shafe gafe mafarkin gashi na ya tafi dubai a cice mafarkin gashi na a cikin cbn babu kowa daga shi sai kudi haka ne saboda ne saboda yadda yake haka mafarkin yake Na'am.
idan mutum ɗaɗɗe ne to la mafarkin sa lokacin ya gaya maka za mu sai ka rasa me ya gari a warjan wani sai mafarkin ya to wai ya zama ya zama kadangare wai yana tashi sama kuma kadangare ya tashi sama ne tsuntsu ne shi to yadda yake a rudan haka mafarki yake a rudan amma in dai ka zama mai gaskiyar magana ka zama mutum sadikon masdukun wallahi zai wahala kai farke zama karya ke sa yawan gaskiyar ka a labari yawan gaskiyar mafarkin ka in na ɗaya ke da zaka mu zama masu gaskiyar labari muna son mafarki mai kyau na biyu malamai suka ce akulul halal yawancin halal waje kinabul haram da nisantan haram iya taimaka mutum yin mafarki mai kyau don shi mafarki mai kyau bushara ne duk abin da gani mai cin alamar sai a lahira za ta yi kyau ne na uku malamai suka ce mu yawaita bacciya bacci da alwala mu tabbatar muna alwala ita alwalar bacci da ake yi ko mutum yana cikin hali na rashin tsarki ko mace na cikin halatta ta yi wannan alwala kuma ya halatta ya halatta ya yi ko da ba iya cikin hali na rashin tsarki na janaba ana yin alwala ita alwalar bacci ne wannan rashin tsarkin baya karya ta in ku babu hali sunna ta ce to mutum ya yi taimama gabanin ya farka saboda mai in yi taimama mala'ikun rahama na zuwa kusa da shi wanda ke da janaba ya yi bacci bai yi taimama bai yi wanka mala'ikun rahama ba ta zuwa wurin shi ke da zai bashi da wasu ƙananan aljanu nigogin aljanu da yan kana da to sai su zo kusa da shi to kaga akwai matsala ke nan in ku aka ce nigogin aljanu da yan kana da ne a wurin mutum yake wurin gida ya shiga ruwa to shi sa ka'ida sai mu dage da yin alwala kuma in za mu kwanta mu yi azkar zikirori da ake na kwanciya a sukul huwa falaki nasa a ɗaukar jiki ayatul kursi amanar rasul suratul kafirun waɗannan addu'o'i da ake mu rika yin su Na'am.
insha Allah ta'ala za su takaita mana gurbatattun mafarkai da za ka tashi kai kanka ka rasa wani mai da gari mafhum Na'am.
tayyib hikimar ta wannan babi da tunda an karantar da mu siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karatun da muka yi a wannan shekaru gaba daya yanzu ko bari a gaya mana ga siffarsa na'am saboda in ka gan shi a mabarki ka gane shi ne ka gani ko ba shi ba na'am
in ba ka san siffarsa ba to idan kai mafarkin ba za a gane shi ne ko ba shi ba na'am wajibi ne sanin siffarsa don idan mun yi mafarki mun dace da shi din ne mu gane cewa shi din ne shi yasa a babu an gaya mana yayi tsawon sa yake yayi launin fata sa yake yayi gemun sa yake yayi kitan sa yake kafadun sa yayi suke kafar sa yayi suke idan iya tafiya yayi yake yi kamar yana saukowa daga sama yake tafiya Kamar Na'am.
mai sauka a stairs Mm.
duk siffar jikinsa babu wani abin da ba a bayyana mana ba har gashin kansa an fada yadda yake magana an fada kaga in ka san siffar kana yi kana bayyana wanda ya sani yana gani sai ce to wannan din insha Allah ta'ala shi din ka gani na'am wani sahabi wani tabi'i yayi mafarki ya zo samu ibnu abbas yace na yi mafarkin na gama ga Allah yace a ka gani shi tabi'in bai gama ga Allah ba ma sai mafarkin sai bayanin siffar yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam da ya kammala ibnu abbas yace ko ka gan shi ba za ka iya describing din sifirin da ka bayyana ba yanzu Allahu akbar wato yadda ya dace da da ganinsa ko mu da muka gan shi ba za mu iya bayanin siffar bai da kai da gani a mafarkin ba kana zuwa ka cewa muhammad bin sirin alaihi rahmatullah na gama zuwa Allah sai ce siffu lana bayyana mana siffarsa in kai bayani firyan fiye yadda muka yi a hadisi sai ce to shi dan ka gani kana kaucewa sai kaje ka ga wani dan gajere baki sai ta fi mai shi bane kuma akwai gajere baki ya hakuri batance ake ba ma iya kalubalantar halittar Allah ko Allah halice shi take so ne kawai na faɗar da ne mafu Na'am.
sai za ka dole ne sai ka san siffarsa da aka yi bayani wanda in ka ganshi a mafarki ka gane shi din ka gani mafu Na'am.
sai za ka yanzu wannan zai mana bayanin ganinsa a mafarki idan ka ganshi a mafarki menene fadalan ganinsa na'am jama'a da Allah akwai daɗi ka ganshi a mafarki ko babu daɗi akwai da
ni dai zuciya ta ce mun wallahi tallahi ka dace ran da ka ganshi a mafarkin kada su za ka ga cikin nishadi ne da jin daɗi da farin ciki haba ai ai daɗi ne ya kanya Allah ta'ala ka yi ci gaba da nuna mana shi a mafarki Amin.
kuma Allah ka samu ganshi ido da ido a gidan aljanna Amin.
Allah ka samu makwabtansa ne amin gane bayan Allah ya kansa ya ce shi can zai tattare can za su daga wuri to ga gane ne ta ka gani sai ka yi kai Allah ya kai aljanna sai ka nemi daga ina nake na kai yan fada mu a sun zamu je mu tattare sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاهوس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي na'am
wannan hadisi ya cikin talhis na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hakikin sa hadisi na 343 cewa hadisi ne ingantacce daga Muhammad bin Bashar daga Abdurrahman bin Mahdi daga Sufyan bin Sa'id al-Thawri daga Abu Ishaq daga Abi al-Ahwas daga Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace man ra'ani na'am fil manami wanda ya gani a cikin mafarki yana kwance faƙaɗi ra'ani haƙiƙa ne din ya gani na'am fa'in na shaitan don shi shaitan la ya tamassalu bi bai iya siffatuwa da siffata na'am wannan hadisi ke nuna mana wajibcin sanin siffarsa don mu kukuta daga shaitan da zai zo mana a barci in baka san siffarsa ba in shaidan yanzu za ka gane shi ba za ka gane ba abin da nake nufi shine shi shaidan zai iya zuwa maka a mafarki ya ce shi manzon Allah ne yana iya yiwa amma ba zai iya zuwa maka a siffar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau na'am zai iya zuwa maka amma zai iya zuwa maka a siffar wani mutum ko wani mutum wanda yake mai kyan halitta ko mai munin halitta shaidan zai iya zuwa maka a siffata zai iya zuwa maka a siffar kanka zai iya zuwa maka a siffar kowane mutum a duniya amma ba zai zo a siffar manzon Allah ba Ke- wani ke bayyana mana sai dole sai mun san siffarsa da idan aka zo mana sai mu gane shi din ne ko ba shi ba in shaidan ya zai ce ma shi manzon Allah ne sai ga farin mutum ne amma tsawonsa ba irin na manzon Allah ba idansa ba irinsa ba gashin kansa sai kaga ba iri ne ba sai ka ce kai ba manzon Allah ne saboda shi ga yadda muka karanta sifarsa ai mun karanta launin fatarsa fari ne amma kuma akwai kumura a ciki Na'am.
ba fari sol bane a cikin farin akwai jajaja mafu Na'am.
shaidan sai ya zo maka sai ga mutum mai kama da shi amma tafiyarsa sai ga yana tafiya yana dingishi sai ka ce ba manzon Allah bane dan ba mu karanta yana dingishi ba kaga kenan amfani da zai kubutar da kai daga shaidan shine sai ka san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika sai ka gane cewa manzon Allah ne ka gani ko ba shi ba to kaddara sai ka ga manzon Allah din kuma a farke ba a mafarki ba a farke kawai kana farke sai ka gan shi yana yi ka gan shi magana mafi inganci na malamai ba zai ka gan shi a farke ba a dai duniya ba zai yi ba a farke ba a ganin sa in ka gani don hadisi ce marra'ani fil manani na'am fil manani a cikin bacci shine kana mafarki ba a farke ba Sheikh Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alaihi amin ya taba ganin wani mutum ya zo masa a sama daga sama tsakanin sama da kasa ya zauna akan wata kujera ta mulki sai ce masa ana rabbuka ni ne allanka ni ne mahalicinka san ma shi roki abin da kake so kuma ya gaishe tsakanin sama da tsaka akan kujera a farki ido da ido yake ganin sa sai ce anta iblis anta kadhibun kai mahalici ne sai ce kaifa aratta ana iblis sai aka gane ni iblis ne yace sai azan Allah ya dogo a haka yace ba zai mu ga Allah a duniya ba sai a aljanna ba a ganin Allah a duniya ba zai ga Allah a duniya ba amma in ka je aljanna na so sun tabbatar da ana ganin Allah in ka kone ba za a ga shi ba to kai ne ba ka so mu an ce za a gani ko muna roƙon Allah ya sa mu kai shi don ganin Allah ya fi aljanna da shi in ka shiga aljannar sai Allah ya yaye ka kai shi ganin sai ya fi aljanna da shi Allahu akbar
to biyayyen halitta a magana mafi inganci ba za a gaishe a farke ba malamai suka ce mutum ya mafarki ya gaishe biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam amma da ya gaji sai ga ga halittar kashi 99 cikin 100 ko 97 cikin 100 shine amma akwai wani abu ɗaya da ba ɗaya ba ko kai mafarkin gashinsa ya babu shi ko kuma ya cire gemu ko kuma hannu ɗaya amma banda hannu ɗayan da babu komai shine malamai suka ce to wannan kuma iya bayyana maka a cikin bautar Allah ka akwai na ƙasa sai ka gyara shi sa aka haramta maka ganin wani bangare nasa so da hakikatan ba shi ka gani complete ba amma kana buƙatar improvement a bautar Allah ka na'am
don ka ganki a hakika mafu Na'am.
tsayi so da ka wajibi mu san siffarsa shi mafarki salihi mai kyau ganin manzon Allah ya cikin kyakkyawan mafarki mafu Na'am.
yana cikin kyakkyawan mafarki ka gaishe ganin manzon Allah ganin aljanna kyakkyawan mafarki ne ka ganka a cikin aljanna kyakkyawan mafarki ne ka ganka kana dawafi kyakkyawan mafarki ne ka ganka a filin kiyama an ce udkhulu hadi salam an tana ku an ce ku shiga aljanna kyakkyawan mafarki ne ka ganka a filin kiyama manzon Allah yana kiran ka ka zo cikin jama'a su duk kyakkyawan mafarki ne waɗannan kyawawan mafarkai alama ne na cewa idan ka tabbata akan abin da kake na alheri lahira za ta maka kyau wannan shi ne lahira za ta yi kyau shi ne abinda ake bayyana maka shi ne bushara da Allah yake mana a duniya wa zai iya bani misali ko da aya a kan wani na'am ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah na'am waɗanda wani sura ne suratu yunus ayoyi nawa guda uku ka kawo 60 da nawa 61 da sai dai zama 72 73 da 74 na'am
yes ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sai ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah waliyan allah ba sa tsoron baki ba sa tsoron barin duniya kuma ba sa baki cikin la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba sa tsoron barin duniya ba sa kuma mai bakin cikin zuwa lahira su ne masu imani kuma suke tagawa zuwa ga Allah Na'am.
sai ce lahumul bushra fil hayatid dunya ana musu bushara a duniya dukkan tafsiri na malamai kabi sun bayyana cewa ru'ya salihah tilka ajilu bushra mu'min na'am wato gaggawan bushara da Allah yake wa mumini ne sai yake mafarki mai kyau shine yawan mafarki mai kyau ka rika ga alheri a lahira gare ka alamar cewa lahira insha Allah za ta yi kyau na'am amma ran da mutum ya mafarki ya zaga sunan mala'iku sun kama shi ana kuzuku ba kuzuku kuma da ima sannu to wallahi ya shiga kuma ba a ba da labari in kai ba wani farki kana tashi bakin ka alaiku ba a ba da labari sai dai ka nemi tsarin Allah daga mafarkin ka nemi tsarin Allah daga shaidan kuma ka gyara ayyukanka Na'am.
kuma ka yin alwala ga bazin ka kwanta ba a labari ko iyalin ka daga sagan ka gaba shi yayi dai karba shi ba a fara na'am amma in kai mafarki mai daɗi ka gama zan Allah da siffarsa kada tashi zai ka taba haji ya kin zan da gani wallahi yadda muka je shama'in din nan annabi aka mana bayani wallahi haka na ga manzon Allah ya kama hannuna muna da wafi sai da ce mai gida Allah ya saka haka ya faru sai ka ji dadi so duk mafarki ne da hakika ga manzon Allah a kuna tare a kuna cin abinci ya kira ka da sunan ka kana da waki an ce shiga aljanna duk abu mai dadi to bushara ake maka cewa lafiya insha Allah ta'ala za ta yi kyau ko kai mafarkin kana gina makaranta ko gidan marayu duka bushara ne mai kyau kai mafarkin ka dauki nayin marayu a kana gina masu kaza duk aikin alheri daga gani ko ba kai ba inda an mafarki ka gani to bushara ne amma mara dadi to ka shiga ko a ce kana gina stadium wallahi babu gari ba mai daɗi ba ne shi wannan ko kana gina gidan sinima duk wannan mara daɗi ne in ka tashi karka gaya wa kowa kuma ka duba zuciyarka yawan burace-burace na shirme da hayaniya duk sai a kaurace musu Allah ta'ala ya samu wani lafiya abinda wanda hadisi ke nufi shi dan bai iya zuwa a siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya zuwa a siffarsa ba zai iya zuwa makaicin shi manzon Allah ne amma bai isa kuma ya zo a hakikanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ce wannan ba mafu so da ka dole mu san siffar fiye halitta dan mu nemi sanin hakikan in shi muka gani mu tabbatar da cewa mun zai shiga ina da sai mu dakata a nan sati mai zuwa ina fatan karatu biyu a mukammala littafi da insha Allah ta'ala in yi yawa zuwa uku amma son samu a karatu biyu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك